أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na ranar talata ha laraba ko na ranar laraba wanda ya daidai da 25 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da shida ga watan mars wata na uku miladiya ta 2024 domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikafi wa zakatul fitr wanda yake da alaka da hukunce hukuncen azumi da kuma abin da ya shafi qiyamul layli da abin da ya shafi i'tikafi da abin da ya shafi wato zakatul fitr ita ce zakakkono na babban malami a sheikh abdul karim bin abdullahi al-khudair Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi a darasi da ya gabata a jiya idan ba manta ba muna cikin wato bayanan da malam ya kawo mana game da wato al'amurra da ya kamata wato mai azumi ya zamanto ya kula da su shine rukunai rukunnan azumi mun gani abinda malam ya kawo mana game da abinda ya shahi na farko shine niyya da malam ya ce mana idan ya tabbata cewa azumi na ramadan wata ya kama abin da yake kan mutum shine ya kwana da niyyar shi abu na biyu malam yace al-imsak shine kamewa kamewa daga abin da ya shahi wato ci da sha da kusantar iyali da dukkan wasu abubuwa wanda za su karya ma mutum azumi wanda malam yana bayani kan al-imsak yana magana yana magana kan al-imsak ya ce mutum ya kame wani yanki na dare ya kame wani yanki na dare bancin wannan malam ya bayani kan ci da sha bayan mutum yana zaton cewa alfijir bai keto ba wanda idan ba manta ba mun ga wannan matsala inda muka tsaya zan mu tashi shine al-akl wa shurb waqtu adhan al-fajr ci da sha wato a lokacin wato kiran sallah na alfijir karanta malam ya ce al'aklu wa shurub waktu adhanin fajir wato mutum ya ci abinci ya sha abin sha lokacin da ake kiran sallah daga ga wasu lokacin da ake kiran sallah a lokacin wato suke wato cin abinci to menene wannan hukuncin shi malam ya ce ammal aklu wa shurub aw shurub waktu adhanil muazzin sawa'un istamarra al aklu wa shurub hatta nihayat al adhan aw ila qabla nihayatihi fayam fayabna fayam فينبغي نه فيبني على معرفة دقة المؤذن وتحريه wato malam ya ce mutane da suke cin abinci ko suke shan abin sha a lokacin da wato mai kiran sallah yana kiran sallah da mutum zai ci gaba da cin abinci ko kuma ya ci gaba da shan abin sha wani zaka ga har sai karshen wato kiran sallah ko kuma wato daga harkon kiran sallah ko kuma tsake tsakin shi yake kaiwa malam ya ce wannan abu ne wanda ya kamata mutum ya yi gini akan wato sanin hakikanin shi mai kiran sallah a wani lokaci ne yake kiran sallah la'alla wani yana kiran sallah daidai lokacin da alfijir ya keto wani kuma sai bayan alfijir ya keto tukun ma yake kiran sallah kinan ka gani kada ka ce a a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo kana cin abinci aka zo alfijir ya keto kada ka ajiye wannan abin da kake shan abinci ko kake cin abinci ko kake shan abin sha ka ida sabiyan bukatarka misali kai ne ka zo kana shan abin sha kana shan ruwa sai alfijir ya keto to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame cewa ka da sha kamar yadda yake cikin hadisi to wasu kuma yanzu he suke bina'i akan kiran sallah na mai kiran sallah to malam yace idan zaka yi bina'i akan mai kiran sallah irin wannan mas'alai to dole he ka samu tantancewa in mai kiran sallah shin a wani lokaci ne yake kiran sallah dab da alfijir in ne zai keto yake kiran sallah ko kuma a sai bayan ma alfijir ya keto tukun yake kiran sallah in kaga bayan alfijir yake kiran sallah kenan mene da ya ai azumi ya fara kenan kada kai kwante da shi kenan wannan mas'ala shine malam yake mana bayani yace fa in kana al muazzin mimman yu'azzin qabla tulu' al fajr fala mani'a min al akli hatta yatla al fajr idan ya kasance mai kiran sallar ladanin irin ladannan da suke kiran sallah ne kafin ketawa al fajr malam ya ce babu laihi ka ci gaba da cin abincinka ko ka sha abin sha har sai alfijir in ka samu hakikanin cewa ya hudu malam ya ce au ba'dahu fala mani min al-akl hatta yatla al-fajr babu laihi ya zaman to ka ci gaba da ci har sai alfijir ya keto yace wa in kana al-muazzin yu'azzin ma'a tulu'il fajr aw ba'dahu idan kuma mai kiran sallah ya kasance yana kiran sallah ne tare da ketawa alfijir daidai alfijir yana ketowa shi ma yana kiran sallah au ba'dahu ko kuma bayan wato alfijir ya keto mala yace fala yajuzul aql to a wannan lokacin bai halatta ka ci abin sha ka ci abinci ko ka sha abin sha saboda da ya alfijir ya keto kenan da ya an fara abin da ya shafi azumi yace wa yaftur bihi idza akala ba'da tahaqquq tulu'il fajr idan ya zamanto ka ci abinci bayan ka tabbatar cewa alfijir ya keto to wannan azumin naka ya kare ina wannan azumin naka ya karye sai ka rama shi yace wa alal muslim abinda yake kan musulmi an yataharra wa an yakhruja min uhdatil wajib bi yaqinin yace akan musulmi ya zamanto yana kirdadan lokacin da alfijir yake keto ketawa domin ya fita daga wato ya sabke wannan yauni na wajibi da aka dora mashi tare da samun wato abin da ya shahi yaqini kenan wannan mas'ala malam ya ce mana kada ka ci abinci kada ka sha abin sha lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah har sai ka tabbatar da mai kiran sallah wannan shin yana kiran sallah ne kafin ketawa alfijir ko kuma yana kiran sallah ne tare da ketawa alfijir ko kuma yana kiran sallah bayan ketawa alfijir kenan duka sai mutum ya zamanto yayi tanabbuhi akan wannan sai malam yace al-iftaru qabla ghurubi shamsi tayyib wannan shi ma mas'ala ce malam ya kawo mana cewa mutum ya sha abin sha kafin rana ta kwada yana zaton cewa ta kwada kai ne gari lasiya ma in an yi wani lullumi lullumi gari ya yi duhu duhu kana zaton rana ta kwada sai ka sha abin sha malam ya ce lau aka la zanna an da shamsa qad gharibat ya ce dukkan mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha yana zaton cewa rana ta fada ka an ya kuna nazar fil ufuqi falam yara shams kamar ya zama to ya duba kan sarari yamma bai gaba rana li wujudi ghaimin aw ma ashbaha zalika saboda wato wani gajimari ko kuma makamancin wannan malam yace summa tabayyana lahu anna shamsa lam taghrub sai ya bayyana gare ka bayan ka ci abinci cewa ranan nan ho bata kwada ba wannan gajimarin ya kusa kawai kaga rana kwal ta huto tana kallon ka malam yace fa inna misla hadha alaihi an yaqdi to kwatankwacin wannan akan shi ramuwa sai ya rama wannan azumin saboda zaton da zai yayi ba zato bane wanda yake da yakinin cewa rana ta wada bai da yakinin cewa rana wata fada kuma saboda hadisin asma binti abi bakar wanda yana cikin sahih bukhari take cewa annahum aftaru wata rana suka sha ruwa sun matsala ati shams bayan sun sha ruwa kawai rana ta hudu fa umiru bil qada sai aka umurce su wato da sirama azumi wanda hadisin yana nan take cewa sun ci abinci a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata rana wadda ke da kai gajimari da yawa sai zamanto sai da suka sha wannan azumin nasu sun sha ruwa sai ranar ta kullu sai aka umarce su cewa su rama shi kenan malam yace wannan labudda ya zamanto mutun ya rama shi hadisin yana nan cikin sahih bukhari malam yace wa aidan ya'duduhu al-asl fal asl baqa'u ma kana alaihim ala ma kana yace sannan abinda zai ƙara karfafa wannan shine asali idan ka koma asali shine cewa wuni yana nan rana bata fada ba wuni yana nan rana ba ta fada ba ya ce wal yaƙinu la yuzalu bi shak sakankan cewa da yaƙini kuma wata shakka ba ta zamantarwa ta gusar da shi cewa yaƙinin rana tana nan kenan babu kokonton da zai zo ya ringa cewa ta fada ko ba ta fada ba amma yanzu alhamdulillah zaka gani da ja lokacin da rana za ta fada ka sani kenan ko da gari yayi duhu yanda Allah subhanahu wataala ya hore mana irin mantar da wasu abubuwa da ake dubawa kenan zaka san cewa eh ranan nan ta fada ko kuma bata fada ba malam yace wa ahlul ilm yalhaquna bi shakki ghalabati zann fi hadha albab wato suna gama wato kokanto da wato mafi rinjaye zato a wannan baban na abin da ya shafi shan ruwa ko idan rana ta fada saboda kana kyautata wato zato malam yace bi ma'ana annahu in akala shakan fi ghurubi shamsi mutum ne ya ci abinci amma yana kokon tushen rana ta fada ko kuma bata fada ba aw ghalaba ala zannihi anna ash-shamsa qad gharibat ko kuma mafi zatan shi ya rijayi cewa ranan nan ta fada summa tabayyana annaha lam taghrib sannan bayan wannan sai ya bayyana gare shi cewa ranar bata fada ba malam yace fa fihi halatani halataini akwai wato haloli guda biyu yace li anna al-yaqinu as-sabiq wa huwa baqa'un nahari abna warko cewa yaƙini wanda yake tare da shi shine cewa fa wunin nan yana nan har yanzu la yuzalu bi mujarrad shak cewa ina kokonton ya fada ko bai fada ba ba zai gusar mun da cewa wato rana ta fada ba yace walau wasala ila darajati galabati zanni koda ko mutun ya kai wato martaba ta cewa fa zatan shi yana nuna cewa fa ranan nan ta fada لأنه تبين له بطلوع الشمس كون ظنه غير صحيح فيلزمه حينئذ قضاؤه yace saboda bayan da ranar ta da ya sha ruwan sai rana ta hudu kenan menene yake nunawa cewa wannan zaton da yayi ba zato bane wanda yake ingantacce kenan akan shi sai rama wannan azumi malam yace wa mimma yanbaghi tanbihu lahu na'am na'am malam yace abinda zai karfafa abinda yafi dacewa ya zamanto musulmi ya lura da shi cewa ba'dun nas wasu daga cikin mutane inda hu hirsun ala maw'idin ma suna da matukar kwaɗayi da ta tantancewa da kula akan wani randebu da suka aiki idan aka yi randebu da shi zaka gani ya zo ya cika wannan randebu ya ce wa galiban ma ya kunu dawamul wazifi ke baranta na matuka abin da ya shahi wato zuwa aiki zaka ga mutum yana zawa akan lokaci malam yana so ya nuna ma ne wai lokacin da kai ke kokwantan cewa rana ta fada ko bata fada ba yace inda a ce aikinka ne ka san lokacin aikinka yayi kenan kai tsaye zaka tashi ka tayi cewa lokacin aikinka yayi ka tsaye baka kokonto akan wannan to yace mutane da yawa zaka gani fa yuqaddam waqtu sa'atihi bid'i daqa'iq bihaythu idza ra'aha zanna annahu muta'akhir fa ajjala ila dawami zaka gani idan ya duba lokaci ya gani yayi retar ko kuma sauran yan mintuna yan kadan zaka ga ya gaggauta zuwa cewa yau ya yi retar ma bai isa ba wajen aiki da wuri amma malam yace sun mafi waqtil iftar amma lokacin da zai yi buɗe baki yansa anna sa'atahu mutaqaddima zai manta cewa ho mantar din nan tashi ta gabata ko kuma yazo yayi itilizanta yanzu ba magana duba mantar magana kawai bari in duba in ranar ta fada ban na ganin ta bari in sha ruwa bari in sha ruwa malam yace bina'an ala tawqi ya tawqituha zai zamanto ya yi gini akan wannan lokacin nata misali yanzu ya zai zo aiki ya duba mantar in shi in ta zubi da yar zai zo ta zubi da yar ya gani sai ce kai wannan yar in lokacin nan ba wannan lokaci ba sai ya sake duba wata mantar amma wajen lokacin shan ruwa mantar in shi ko ta zubi da yar ta zai a a kawai lokacin yayi kawai dan dai shan ruwa ne za a yi to malam yace kaga wannan abu ne wanda bai dace ba yace fa haza yuqalu lahu wannan za a ce mishi laukana hirsuka ala dinika hirsuka ala duniyaka la hasalta khairan aziman da a ce yanda kake kai matuka kake kula da abin da ya shahi addininka duniyarka haka kake kula da abin da ya shahi addini malam yace la hasalta khairan kaseeran da ka samu alkhairai wanda suke masu yawa malam yace ma annal hirsa ala din huwa al asl tare da cewa mutum ya kula da abin da ya shafi sha'anin addini shine asali li'annana innama khuliqna litahqiqil ubudiyyati lillahi jalla wa ala saboda kadai ubangiji subhanahu ta'ala ya halice mu dan mine shine dan mu tabbatar da wato bauta ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malai cewa amma bin nisba li umurid dunya amma bari game da abin da ya shafi sha'anin duniya fal asal an takuna akhir akhiru ma yufakkir fihi abu ne wanda na ƙarshe wanda ya kamata ka ringa tunani kada ya zama to kai rayuwarka abin da kake fara tunani duniya a'a duniya he daga ƙarshe zaka tunano ta lahira zaka fara tunawa tukun abin da ya shafi wato duniya ya biyo baya Allah subhanahu wataala yake cewa wala tansa nasibaka minad dunya can farkon ayan me yace wabtaghi fima fima ataka Allahu daral akhirah ka gani abinda aka fara shine da daral akhirah ka nemi lahira da farko ka nemi lahira ka dukufa abinda kake nema shine aljanna sai Allah ya ce amma duk da haka nan wala tansa nasibaka minad dunya kada ka bar rabanka na duniya shi ma ka neme shi kada ya zamanto kai taqdimu ma haqquhu ta'khir yanzu abinda ya zamanto muna yi sannan duniyar muke medawa ita ce asalin nema in yaso lahira wai in duniyar ta samu da ita za a ce a nemi lahira ha lahira idan ta samu da ita ce ake neman wato abin da ya shafi duniya malam yace lakin lil asaf abin bakin ciki alhasil huwa alaks abu ne wanda yake yanzu shine an juya ya zamanto sabanin hakan mun fifita duniya akan abin da ya shafi lahira inda kasirun minal muslimin wajen da yawa daga cikin musulmai malam yace fal asl hiya dunya wa haqam wa haqamiha wato asali yanzu mun mera cewa duniya da kawace kawacenta da dukkan wasu abubuwa na cikin duniya shine asali shine abin da ya kamata mu nema wanda zaka gani duka idan ka raba gidan musulmi gabaki daya ka raba shi kaso a cikin ɗari ka raba shi goma zaka samu kaso tara an yi fifita abin da ya shafi duniya akan abin da ya shafi lahira wallahu musta'an wanda hali da yawa ya ishe mu misali mu duba magani sha'anin yanda ake kula da ekwal ta yara yanda ake kula da lakwal ta yara ka duba ka gani da a ce makaranta haka ake kula da ita da ai mun samu alkhairai mai mai masu yawa mutum yana iya a'a ekwal in bai je ba tun san tartaranta an tada shi je lakwal amma makaranta hewitar taranta za a ce share mini gidan nan zo ka je ka kai kaza zo ka je ka zai kaza a na kirayi malamin naku na ce mishi kaza to ka gani wannan yana nuna cewa duka an fifita abin da ya shayi sha'anin duniya game da abin da ya shayi sha'anin lahira malam basha haka ne kuna kwama da su a makaranta kaga wannan kukan malaman makarantu ne cewa zaka gani ɗalibi amma duk da zaka gani wasu makarantu kuma suna box a sa tsarin cewa in takwas in na ake shiga takwas ake shiga ba ruwan kowa da ɗan gidan kowa ne duk wanda bai zo ba a lokaci za a hukunci zai hau kanshi to zaka ga kuma wasu sun kiyaye ana tahowa amma dai zaka gani duk da haka nan dai akwai sako-sako wato sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ji kai malam yace summa ba'da zalika yuqalu lahu sannan bayan wato ka nemi duniya sai a ce mami wala tansaba nasibaka min al-akhirah kajiwa eh ita ma lahira kada ka manta rawanka to kaga asali menene mu nemi lahira tukon bayan wannan duniya wato ita da kanta zata zo maka ita da kanta zata zo maka wannan duka abubuwa mutun nawa mutun nawa yazo yayi lakwal in misali ya je ya yi diplom in kowace diplom ya gama ya gama kuma ƙarshe ya zo yana nan azamni ƙarshe ya zo yana nan azamni bai samu ba abin da ake so a kaɗi karatun kaza karatun kaza yana da avenir shine yanzu a wannan zamani avenir shine ka a avenir a kowane zamani shine addini addinin ka shine avenir ka baka da addini baka da avenir wannan shine dan mutum tun da wuri ma ya zamanto ya ma kan alam nashra kama addini shine wato avenir ɗinka sawa'un kai namiji ne ko wato mace ga baki daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yace al-iftar wal qada kenan wannan malam ya ida mana fasali kan abin da ya shahi wato arkanus siyam babban rukuni na azumi shine abin da ya shahi niyya abu na biyu shine kamewa daga ketawa alfijir har ya zuwa mi faduwar rana kuma sannan na uku shine ka yi shi wato azumin domin neman yardar ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya dadar da mu malam yace al-iftar wal qada wato shan azumi da kuma ramuwa awwalan malam yace man aftara li udhrin shar'iyyin dukkan mutumin da ya ya zamanto ya aje azumi da wani uzuri wanda shari'a ta bashi damar ya aje azumi malam yace man aftara na'am اقرا na'am malam yace man aftara li udhrin shar'iyyin dukkan mutumin da ya ajiye azumi dan wani uzuri na shari'a min safarin na bulaguro ne aw mardin ko rishin lahiya aw hamlin ko kuma mace ce wadda take da juna biyu aure da'a ko kuma mace ce wadda take shayarwa malam yace fa alaihi siyamu iddatin min ayyamin ukhar akan shi wato zai kilga wasu kwanuka bayan ramadan idan ya wuce ya rama wannan azumi wa yalzamuhu an yaqdi mithla adadil ayyamin lati afqara fiha wato abin da yake kan shi shine ya rama kwatankwacin kwanukan da ya sha wato na cikin azumi wa bayanin zalika fi ma yali bayani zai zo wato a nan malam ya ce alha'id wal nufasa wal murdi wal hamil wadda take jinin al'ada ko wadda take jinin biki ko wadda take shayarwa ko kuma wadda take da wato juna biyu kenan wannan duka shari'a ta ba su wato abin da ya shahi damar wato su ajiye azumi to amma akan saɓanin malamai kamar yadda zan magani malam ya ce arafna mun sani cewa na'am رضي الله عنه na'am malai yace abu na farko mun sani cewa annal ha'id wan nufasa mace wadda take jinin al'ada ko kuma jinin biki ya harumu alaihi masiyam haramun ne su yi azumi su yi azumi haramun ne dukkan macen da take dauke take jinin al'ada ko kuma take jinin biki to wannan haramun ne akan ta da azumi ko ta yi azumin bai yi ba bal haramun ne ma wala yasihu minhu ma law samata bayya inganta azumin nan bayya ingantan musu cewa idan sun yi shi ta ce a bari ta yi azumin shi yasa wadda take jinin al'ada ba ta san ba lokacin da al'adar ta ta zo mata la'alla ta dauki azumin ma sai da rana al'adar ta ta zo mata to abin da yake kanta wannan azumin ya karye sai ta rama shi sai ta kirga kwanukan da ta sha na al'adar ta bayan ramadan sai ta zamanto ta rama shi kenan wannan wadda take al'ada ko da minti kaɗan ne ya rage mata wato rana ta faɗa matukar al'adar ta ta zo mata to wannan azumi wato ya warware haka wadda take annufasa wadda take cikin jinin biki mace ce tana ta dauki azumi bari ma lokacin da ko kuma kahin ramadan ya zo ta aihu tana cikin jinin biki matukar jini bai tsaya ba kenan bai halatta ya zamanto ta yi azumi idan ta dauki wannan azumin ta yi ma bai inganta ba ana binta sai ta rama malam yace ammal murdi wal hamil bari wadda take wato shayarwa da kuma wadda take da juna biyu idza khashiyata ala nafsayhima fa innahuma yuftirani idan suka ji wa tsoron karan kansu ko kuma yaron da yake cikin cikin su ko kuma yaron da take shayarwa mace ce wadda take shayar da nono tana shayar da yaro ta ji tsoron cewa fa idan wato ta dauki azumin nan yaron nan ba zai samu ba abin da zai sha saboda ai ta ci abinci ne zai iya samun wato nono ya sha to idan ta ji tsoron ba zai iya samu ba ta gwada ta jarraba cewa ko yana nan yana shan wahala to abin da yake kanta yayi ta ajiye wannan azumi sai ta ci abincinta zan mu zo mu gani hukuncinta haka kuma wadda take dauke da juna biyu mace ce wadda take da ciki ta zamanto ba ta iya yin azumi da sai ma cikin idan ya yayi kwana biyu yayi watanni ba irin harko harko ba wasu harko harko zaka gani sun fara ke kin jarraba malamai suka ce kin jarraba kin ga ba zaki iya yi ba ba kawai ba daga an ce wace tana da juna biyu shikenan ba ta dauki azumi ba a sai ta jarraba ɗaya daga cikin malamai yake cewa ka duba ka gani iyayenmu da kakannu su ilimi lokacin bai zo ba a haka suke daukan azumin kuma suka yi to amma ilimi ya zo an sani cewa akwai ruhusa ta addinin musulunci to amma ba shi bane yake nuna cewa a yi sakaki cewa zaki iya yi kuma ki aiki sai kin yi tsoron cewa la'alla idan baki ajiye azumin nan ba ana ji ma tsoron hallaka to wannan sai ki ajiye wato abin da ya shahi azumi ya dullu li hadha hadisi abi ka'ab radiyallahu anhu abin da yake nuni akan wannan hadisin abi ka'ab yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah jalla wa ala wada anil musafiru as-sawm wa shatr as-sala wa anil hamil wal murdi as-sawm hadisin yana nan cikin sunan abi dawud wato yake cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke ma mai bulaguro wato abin da ya shahi azumi kenan yana iya ajiye azumi bayan ramadan sai ya rama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man kana wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra haka kuma wanda wa shatra sala da kuma wato yanki rabin sallah wanda yake bulaguro kaga kasar yake yi sallah din mai hudu zai yi ta biyu wadda take da uku kuma ya kata ukunta wadda take da biyu ita ma ya kawo ta wato biyinta sai ce wa anil hamil wal murdi as-saw wadda take da juna biyu da kuma wadda take shayarwa su kuma an dauke musu abin da ya shahi wato azumi malam yace fal musafir yasqutu anhu shatr as-sala was-siyam wal hamil wal murdi wada Allahu anhu as-siyam fa fihi ma wajhun yushbihu bil musafir fi as-siyam la fi as-sala malam yace ita mai shayarwa da wanda take da juna biyu suna da wani kamantacceniya game da ita da mai azumi game da ita da mai bulaguro a wajen sallah amma ba wajen a wajen azumi amma ba wajen sallah ba mai bulaguro zai yi rabin sallah wadda take da hudu ita kuma wadda take take da juna biyu ko kuma take shayarwa kaga sallar ta tana nan matukar ba al'adar ta zo mata ba ko kuma wato nufasa kenan wannan shine ba za su yi sallah ba amma kuma azumi sai zamanto shi an ce mishi ya aije daga baya ya rama to matsala anan khilafiyya su wanda suke shayarwa da wadda take wato wadda take da juna biyu shin ramawa za su yi ko kuma yaya ne ne za su zan mu gani wato mazhaban malam bayani da ya mana anan malam yace wa min al-gharib yana daga cikin abu na mai ikra tayyib zan mu zo mu ga malam bayanin shana saboda mas'ala ce khilafiyya zan mu zo mu kawo maganganun duka malamai malam yace min al-gharib yana daga cikin abu wanda yake bako anna ba'dhum fahima min al-hadith as-sabiq anna al-hamil wal murdi tuftiran la ila badalin wato cewa wadda take da juna biyu ko wadda take shayarwa zatta ajiye azumi ba tare da tarama ba zatta kenan zan mu gani wasu suka ce malamai matsalar guda biyu ce bari mu huddo ta kafin mu shiga wasu daga cikin malamai suka ce wadda take da juna biyu ko kuma take shayarwa zata ajiye azumi da maciyar a madadin kowane azumi an gane hukuncinta kenan ba ramuwa zata yi ba zata ciyar a madadin kowane azumi wasu suka ce a'a wadda take shayarwa ko kuma take da juna biyu tana da ala tana da hukunci irin hukuncin mai bulaguro kenan zai zamanto ta yi mi ta ajiye azumi bayan ramadan ta rama to wannan su ne da matsaloli guda biyu wanda malamai suka yi saɓani a kanta to nan malam ya ta yi kan cewa za ta rama shi yasa zan mu gani dalilan akan wannan sai ce ai la yalzamuhum alqada bayya ramuwa batta zamantawa ta lazimta a kansu yace wa anna hukumahuma hukumul musafir hukuncin su hukuncin mai bulaguro ne fi wadai isharati sala fal musafir idza raja'a ila baladihi la yaqdi rak'atayn allatayn wada'ata anhu cewa mai bulaguro ai da aka sauke mishi sallah cewa rabi zai zakai raka'a biyu in ka dawo gari ba a ce ba wannan bibiyin da kai a cikin can ka cika su kace a ba a dora mishi ba wannan yace fa kadhalika alhamil wal murdi yud'a anhuma siyam ay annahu la qada'a alaihima fihi sai suka ce ai ita ma mai shayarwa da wadda take da juna biyu azumin da aka sabke musu ba za su rama ba sai dai su ciyar a madadi malam yace haka za qala ba'dhu haka wasu daga cikin malamai suka tai yace lakin amata ahli al-ilm ala khilafi yace da yawa daga cikin malamai akan sabanin wannan suka ce mi annal hamil wa annal hamil wal murdi kal musafir fima yakhussu siyam cewa ita mai shayarwa da wadda take da juna biyu kamar wanda yake bulaguro ne wato tare da azumi kenan idan ya aje zai yi mi zai rama yace fal musafir yuftir ma dama al wasf al qa'im bihi wa huwa safar mai bulaguro zai aje azumi amma bayan matukar yana cikin bulaguro bayan ya dawo ramadan ya huce kenan zai rama yace bi shuruti inda ahli al ilm lakinna alaihi al qada cewa a kan shi akwai ramuwa yace da kaulihi saboda Allah yace fa iddatun min ayyamin ukhra a kilga wasu kwanuka bayan ramadan kenan a rama wannan azum ay yalzamuhu siyamu iddatin min ayyam ya lazimci cewa ya azumci wasu kwanuka bayan wato ramadan malam yace wa kadhalika alhamil wal murdi haka ita mai shayarwa da kuma wadda take da juna biyu malam yace fa tashbihihima bil musafir min hadhihi haysiyya wato kamanta su da aka yi da ita da mai bulaguro ta wannan bangaren ne cewa mai bulaguro idan yi bulaguro bayan ramadan zai rama to su ma da aka ce an sabke musu azumi bayan ramadan idan sun samu dama kenan za su rama malam yace wa hiya wujubul qada wajibi ne su rama wa annahu la yalzamuhum as-siyam fil waqt bi qawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum saboda bai lazimta ba cewa a wannan lokacin su yi azumi saboda wani uzuri wato na shari'a kuma Allah subhanahu wataala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum malam yace fi dhalika huwa annahu wajada mani'an yamna'u min hadha al-wujuh kenan uzurin wannan nasu na shari'a shi ya hana su ya zamanto sun wato sun kawo da wannan wajibin a wannan lokaci wa huwa alhamlu war radaa shine wato juna biyu ciki da kuma abin da ya shafi shayarwa malam yace fa alaihima an taqdiya akan su siramar shi malam dalilin su anan shine cewa ita kamar hukuncin mai bulaguro ne kenan zattara wasu daga cikin malamai suka je kuma kan cewa ita wadda take shayarwa da wadda take da juna biyu idan suka ji wa tsoron kansu da ɗansu da yake ciki ko kuma wanda suke shayarwa za su ajiye azumi su ciyar a madadin kowane azumi miskini malamai suka ce dalili kuma akan wannan shine aya daga cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala da yace wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin game da mutanen da wato ba za su iya yin azumi ko kuma za su iya shi amma da wahala fidyatu ta'am miskin za su yi fidiya su ciyar da miskini wanda wannan ayar da ramadan ya zo allah ya wajabta mana ramadan a farkon lokaci alat takhayir cewa akan akan zabi cewa in ina so zan yi ramadan in kuma ban na so sai in ciyar da miskini daga baya sai kuma aka shaye hukuncin wannan sai ya zamanto cewa dukkan wanda ya zamanto faman shahida minkum shahara falyasumhu wannan hukuncin kuma sai aka bar ma latijo da wadda take shayarwa da kuma wato wadda take da juna biyu kamar yadda wato malamai suka yi istidlali da wannan ayat wanda Abdullahi dan dan Abbas da Abdullahi dan Umar wannan shine ra'ayinsu na sahabbai wanda Abdullahi dan Abbas shi ma yayi wajihi da wannan ayat cewa ta takaita da wanda yake lattijo da wadda mace wadda take tsohuwa da kuma wanda bai da lahiya wanda ba zai warke ba misali kana da estoma wadda take estoma ta kirki wadda ba kai da ya warke ya mutu ya aljanna to irin wannan estoma in aka ce kana iya ka zamanto fafiliyatun min wa'ala ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin kenan yake ciyar da miskini a madadin kowace rana da kuma ya ce da kuma alhamil wal murdi'a wadda take shayarwa da wadda take juna biyu duka suna shiga ƙarƙashin wato wannan aya to wasu daga cikin malamai da suka ce ai aya an shaye ta to amma ɗaya daga cikin sahabbai kamar yadda abdullahi bin umar da salma bin al-akwa yarda Allah ta tabbata a gare su suke cewa wannan aya ba a shaye ta ba tana nan tana aiki akan wato shekul kabir lattijo da mace wadda take lattijuwa wanda ba za su iya yin azumi za su ciyar da kowace rana wato miskini shi yasa malamai suka ce abdullahi dan abbas anan ya saba ma jamhurin sahaba ya saba ma wasu daga cikin sahabbai da yawa sannan kuma malamai suka ce shi abdullahi dan abbas da ya istidlali da wannan mun san irin martaba shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mishi addu'a kan idan ka zo sha'anin tafsirin alkur'ani to inda kake sidratul muntaha a baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil ya allah ka sanar da shi ka sa shi ya san ilimin addini haka kuma ka sanar da shi ilimin tawili shine ilimin tafsirin alkur'ani mai girma yasa kafsa habbai babu wanda ya kai abdullahi dan abbas sanin abin da ya shahi tafsirin alkur'ani mai girma to ala kulli hal malamai sun yi istidlali da wannan aya kan cewa su wanda suke shayarwa da wadda take da juna biyu idan matukar ya zamanto ba za su iya yin azumi ba a kansu za su ciyar ne a madadin kowace rana amma sai sun gwada sai sun gwada ba za su iya ba da malamai suna jetai in lamarin suke cewa yanzu misali wadda take da juna biyu tana ɗauke da ciki misali aka ce zatta rama ciki mun san mafi yawa zai yi wata tara ko takwas ko kuma ala hasab wani yana iya wuce to la'alla idan ta fara a ɗauka cikin ramadan ya zo kahin wani ramadan ya zo ta rama lokacin ai tana shayar da ɗanta kaga kuma ba za ta iya ba la'alla ta shayar da ɗan ta shayar da shi ya fara warwarewa kuma ta samu wani juna biyu to yaushe za ta rama kaga ni ramadan zai yi ta tarin mata ramadan zai yi ta tarin mata ita bata yi ba kafara bata ciyar ba kuma ita bata yi ba mi bata rama ba saboda rayuwar mace an sani wadda take gidan miji mafi yawa zaka gani wani wani wata mace zaka gani duk shekara sai ta sai ta aihu wata kuma shekara biyu wasu kuma Allah yana ja su sa shekara uku su yi isti'ana da wasu magungunuka da wasu abubuwa amma dai a ɗabi'a zaka gani mafi yawa yanzu lokacin da ta ɗauki juna biyu ta ajiye azumi kan shekara ta yi tana shayarwa to tana shayarwa ma ai ba ta iya yin azumi ba kenan kaga ramadan na wata guda na wancan ya zo na wata biyu to idan ta ƙara samun wannan cikin wata uku take shayar da shi wata hudu to kenan kaga rayuwarta ita ba ta yi ba kafara ba ta yi ba azumi shi sa malamai suka ce a idan ya zama to matukar ba ta iya ba kenan abin da yake kanta zata yi mine zata ciyar da wato miskini akwai hadisi na mu'az bin jabal yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wato ya zo madina faja'ala yasumu thalathata ayyam min kulli shahr annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana azumtar wato kwana uku a kowane wata yace wa siyami ashura da azumin ashura summa inna allaha farada alaihi siyami ramadan fa anzala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun hazwa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran yace fa asbata allahu siyamahu alal muqim was sahih sai allah ya tabbatar da azumin watan ramadan akan mutumin da yake gida kuma yake wato lahiya lau yace wa rakhasa fihi lil marid aka ma wanda bai da lahiya ruhusa wal musafir da kuma wanda yake bulaguro yace wa sabata al it'amu lil kabir alladhi la yastati fa hadhani hawlani sai zamanto kuma wanda ba zai iya ba irin latijo aka zamanto an sa shi yana wato ciyarwa kenan wanda ba zai iya azumin latijo ya kai shekara wajen 70 da wani abu ko 80 ka gani da ja ai ruwan jikin shi babu kenan abin da yake kan shi shine ya ajiye azumi ya ciyar da biskini rukhsa ce ubangiji subhanahu wataala ya kawo mishi wanda amma yanzu sai ka gani latijawan dole sai an yi gwagwarmaya da su wani yana gani cewa ana ramadan zai aji to rukhsa ce dole sai an kwatanta musu cewa a zakka samu ladan da kamar kai ma kayi mai kayi azumin ne da ya ishe mu hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kasance yana yin wata ibada aka wayi gari wata rana rishin lahiya ko wani abu ya gaza samun damar yin wannan ibada za a bashi me za a bashi ladan yayi ibada cikakka kai bari shi yana sai a ce kai wani latijo kai ka kusa yin garantin ma samun ladan cikakku saboda ka gani kai azumin ka ya zamanto an yi protection shi ma za a ci bainama wanda suke azumin wani ya tayi can yayi da wani kaga ladan shi ya rage ya yi kaza ladan shi ya rage ya yi kaza ladan shi ya rage to amma kai za a baka dungurgum ladan wato mai azumi shi yasa wanda yake latijo abinda yake shari'a shine ya ajiye azumi matukar ya tsuho sosai ba zai iya yin azumi ba sai ya ciyar a madadin kowace rana wato ya ciyar da miskini da yi ala kulli hal wannan mas'ala malamai sun yi sabani amma dai mafi yawan malamai lasiyama mazhaba ta ahlul hadisi sun ta yi kan ra'ayin wato abdullahi dan abbas kan cewa dukkan mace wadda take shayarwa da wadda take da juna biyu idan ya zamanto ba za su iya yin azumi za su ajiye azumi su ciyar da kowace rana miskini kenan za su ciyar da miskini a madadin wato kowace rana kamar yadda ya zo wani hadisi na abdullahi dan umar yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa alhamil wal murdi tuftir wala tuqdi wato wadda take shayarwa da wadda take da juna biyu zata ajiye azumi a madadin ta zamanto kuma ba zata rama ba kenan ciyarwa zata yi haka kuma wata ruwaya ta zo cewa annam ra'atuhu wata daga cikin matan shi sa'altuhu ta tambaye shi wahiya hubula tana dauke da juna biyu fa qala sai yake cewa aftiri wa at'imi an kulli yawmin miskinan wala taqdi cewa ki ajiye azumi sannan ki ciyar da miskini a madadin kowace rana ba ki da wato ramuwa wanda hadisi ne wanda isnadin shi wato yana da wato inganci haka ruwaya ta uku ta zo cewa wata daga cikin mata ta kasance ƙalƙashin ɗaya daga cikin mazaje na shawa sannan kuma ta kasance tana ɗauke da wato juna biyu fa asabaha atshin fi ramadan sai ishirwa ta ɗauki azumi ishirwa ta kama ta a cikin watan ramadan sai aka umarce ta cewa an taftir wa tut'im an kulle yawmin miskina cewa ta ajiye azumi ta ciyar da madadin kowace rana miskini amma dai wannan sai mace ta gwada cewa ba za ta iya ba kenan wannan bayanin duka an ɗauke ma wadda take da juna biyu wato azumi da wadda take shayarwa amma sai sun gwada sun ga ba za su iya ba tukun za a zamanto an wannan in musu malamai suke cewa dukkan mutumin kuma da ya raye cewa ɗauke azumi da aka yi na mai shayarwa da wadda take da juna biyu game da cewa irin na mai bulaguro ne zatta rama malam ya ce wannan faɗar tashi za a mayar mishi da ita saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra malam yace ma'anar wannan cewa wa alal ladina yutiqunahu da yace fidyatu ta'amu miskin wannan an tabbatar da ita ne game da wadda batta iyawa wadda take da juna biyu ko wadda take shayarwa da dukkan wasu wanda za su iya shiga karkashin danginsu kamar mutumin da ba zai iya ba ko bai da lahiya rashin lahiyar da ba zai iya warkewa ba daga ita kenan wannan shi ma ka gani in ba zai warke ba ai ba yanda za a yi azumi kenan da a bari ka ta isa kaka haka baka yi ba azumin baka yi ba wannan kenan sai ka ciyar wato a madadi ala kulli hal mas'ala ce wadda ke da kai sabani wajen malamai kamar yadda muka yi bayani malam yace walil hamil wal murdi halatani wadda take shayarwa da wadda suke take da juna biyu suna da wasu haloli guda biyu hala ta warko an ya khafa ala nafsayhima fa yajibu alaihim al qada'u faqat su zamanto sun ji tsoro akan karan kansu su ne ba za su iya yin azumin ba malam yace to anan ramuwa za ta hau kansu yace sani kuma an ya khafa ala waladaihima faqat fa yajibu alaihimul qada'u wal kaffara su zamanto sun yi tsoron wato dan nasu ne suke ji wa tsoro to anan kuma zassi rama kuma su yi kaffara to kaga wasu malaman yadda suka tafi karama kuma kai kaffara kaga ai abin ya tsananta abin ya tsananta sosai shi yasa malamai kamar yadda dai fatawa muka ce ta malaman hadisi shine cewa zata aji ta ciyar a madadin kowace rana miskini haka lattijo haka mutumin da yake rishin lafiya wadda ba zai iya warkewa ba daga ita Allah subhanahu wataala ya zartar da mu sai malam yace al-marid wanda bai da lafiya amma al-marid fa fihi tafsil wanda bai da lafiya akwai bayanai akwai he an rarrabe awwal na farko malam yace al-marid alladhi yurja bar'ahu mara lafiya wanda ana tunanin zai warke to fa hadha alaihi an yaqdi al-ayyam allati aftara fiha wannan zai rama kwanukan da ya sha na azumi kai ne la Allah azumin Ramadan ya zo ka kwanta rashin lahiya ga ka likita an rike ka ana ma serum zazzabi ya kama ka wanda baka iya sai an maka serum na abinci an yi kaza dai irin rashin lahiya to wannan akan kami ne zaka ajiye azumi bayan Ramadan kai mi karama saboda ana kyautata zaton cewa zaka warke na farko kenan sannan kuma na biyu malam ya ce allazi la yurja bara'u wanda kuma ba a tunanin wani ho zai warke daga wannan rufin lahiya irin masu estoma ta kirki ta kirki a ringa bayyanawa estoma ta kirki ba irin estoma in zamanin cewa sai ramadan ya zo ta tashi ba to fa haza alaihi an yut'am an kulli yawmin miskina ba malam yace sai wannan akan shi sai ya ciyar a madadin kowace rana miskini nisfu sa'in rabin sa'i min galibi quti baladi na daga abin da ya rinjaya na abincin garin su kenan miye aka yi yawanci a wannan gari shinkafa eh kenan shinkafa ka samu shinkafa nisfu sa'i ka ciyar da miskini sannan ciyar wai malamai suka ce kana iya hadawa ga baki ɗaya na kwana 30 in ka ciyar ka ciyar kana iya kuma kowace rana ka ringa wato huddawa la Allah in Allah ya kadarta kai mai magidanci ne kenan sai ayi abinci a wannan in kuma Allah ya kadarta kai kai kadai ne ka je ka so shinkawa gwalgwadan nisfu sa'i guda 30 kenan nisfu sa'i kamar tiya nawa kenan nisfun tiya rabin tiya nisfu sa'a rabin tiya ne ko kenan kamar sai ka gama sai ka je ka bada ka bada su a madadin wato azumin watan Ramadan madan yace man bara man bar min birrin aw urzin aw ma ashbaha zalika na daga abin da ya shahi shinkawa ko alkama ko dawa ko didde abinci wanda a garin ku shi aka fi yawanci da shi ne za a hudda kada ya zama to an yawancin shinkafa a garin ku kai ka je ka so dawa gona ka je ka bada kenan kaga wannan bai yi ba bala yace wasa'ul mutawassit ma qila fihi kilowaini wa nisf wato sa'i wanda yake matsakaici sa'i guda shine kilo biyu da rabi wa qila salasata kilo wasu malamai suka ce kuma kilo uku kilo uku misali na shinkawa shine sa'i guda ko kuma kilo kilo biyu da rabi kenan rabin shi kamar kilo nawa kenan rabin kilo kilo da rabi kamar kilo da rabi ko shi ne kawo da kilo da rabi a kowace rana ka kyautata ka kyautata in kilo uku sa'i guda kenan kilo uku tiya tiya ita take yin kilo uku ko tiya tiya au tiya mai kyau ita take yin kilo uku kenan kamar tiya goma sha biyar kenan tiya goma sha biyar shine zaka hudda haka ne tiya goma sha biyar tunda rabin tiya ne za a bada a madadin kowace rana kenan wannan shine za a bada game da mutumin da ba zai iya azumi ba da sauran lokaci ko kuma mu tsaya tayyib la'alla mu tsaya anan ala kulli hal wannan mas'ala malam ya kawo mana hukuncin wato wanda zasu ajiye azumi ya fara mana bayani da wanda zasu yi ramuwa na farko wanda zai ajiye azumi shine wanda shari'a ta bashi dama ya aiki shine wanda yake bulaguro kai ne zaka yi bulaguro babu laihi ka kama hanyar bulaguro sai ka ajiye azumi kuma bulaguron ba kamar zan yi bulaguro malamai suka ce he ka bar sorayen gari tabbacin cewa ka kama hanya kada cewa a da asuba zan yi yau zan yi bulaguro karye goma sha biyu kuma a ganka da sahe kana ta kwasa abinci cikin ramadana a gari to ka gani ka ce a bulaguro zaka yi a sai ka kama hanyar bulaguron tukun zaka ci abinci in kuma ka iya sai ka aji amma rukusa ce wadda Allah subhanahu wataala ya baka duk da yanzu zaka gani tawasul yayi sauki transport yayi sauki zaka ga yanzu daga nan ko zuwa ya mai zaka yi cikin mota da AC da wasu abubuwa baka ji ba wahala wani a jirgi ma zai dai to duk da haka nan kana iya ajiya azumi wanda misali sana'a shi ce kullun Kano Kano yake kullun yana tahiya shofar in bisto shi rukusa ta baka dama ka aiki amma matukar ka san kuma zaka yi tafuridi ka yi sakaki wajen ramawa to in dai ka iya jurewa ka yi shine aula shine aula misali kai asalin ka daman kawo shofar ne kullun kana kanyan yamai kullun kai da kwalta babu kunkulla alaka ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo to kina abin da zai yi ba sauki menene ka dauki azumin ka lasiya ma a zamanin nan da muke harakan transport ta yi sauki ko ba ko da ta yi sauki ba wai rishin imani ba ne ba mutum ka gan shi ya aiki don kaga ga mutum ya aiki ka ringa zargin shi cewa kai nan da mara ɗaya ka aiki azumi a'a bar shi ya ɗan shana Allah subhanahu wataala yana so idan ya ba da sauki a zo ma wannan saukin da ya kenan kai ma ka tabbaka cewa lalle ubangiji ya ka sauki kai ma ka zo da sauki wata rana babban ta ba zan mu zo daga vacance daga jami'a muka hada jirgi da wani ya zo daga amurka ni ban na azumi saboda na san zan mutar birana kuma daga daga madina ma muka nihi turkiya daga turkiya zauwa nijar ma wata wannan ne to sai ka gani an yi ta wuni da kai ka yi ta shiga wunin wasu sai ka yi awanni diya baka sha ruwa ba to shi kuma daga wajen amurka ya taso shi ma ya nuno nan kuma ya dauko azumi Allah ya gama ni da shi kujera guda ana tambaya a waye bai azumi a kawo shi abinci na daga hannu ga munan mu ne aka kawo na muna ci sai na ga yana kallo na haka dai wannan ya dai ko dai ba musulmi bane wanda ce a ni musulmi ne to can mun kusa zawwa mu sauka ni yame shi kuma yana ta duba mun yace ai yanzu da ya da zinabar ta wuce a yamai da ya in sha ruwa nace a lokacin shan ruwa ai kai yanzu bai ma ba saboda ai ga rana nan ko ba irin yamai ba kai yanzu a yamai kake yace a ai lokaci kawai shi da mantar yake aiki irin yan barikin nan ne nace a to yanzu dai ka san dai shi azumi ana wara shi daga ina tulu'il fajr ila yawsh ghurubi shams zuwa faduwar rana to kai ga rana nan yana dan daga mishi bitar kallata to ala kulli hal akwai wato wani da addinin musulunci ya bada sauki ba wai cewa dan ka ajiye ba ne ka yi wani laifi ko kuma wani abu makamancin haka a ka zo da saukin na akwai hikima tare da shi yanzu kaga wanda ya taso misali daga can na farko yayi da katar birane ya zamanto kuma zata fada kuma kan abin ta kai ne yanzu da anan kake a zamana da ta faɗa ma to kai kake bin ta da gudu kuma gudun ma na jirgi to ka san kuma kan ta faɗa duk da ta yi ka gudu amma dai za a dan ƙara lokuta da yawa sai ka kai wajen awa 24 ga baki dai kana azumi Allah subhanahu wataala ya datar da mu la Allah mu tsaya anan da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين